أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في خطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزواً إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haɗuwar mu a markas ahadu sunna wal jama'a wanda ke yankwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 16 ga wata na Ramadan hijira shekara 1442 wanda ya dace da 26 da 8 28 ga wata na hudu shekara 2021 a karatun muna jiya mun tsaya aya ta 28 cikin surata saba din insha Allah yau za mu tashi aya ta 29 ta wannan sura surata saba insha Allah a kahin nan akwai ɗan tambaya wadda cewa ina ka sati da ya gabata mun yi bayani akan ta iya wasu nan a takaice bayanin mutumin da ya gama komi da komi na armi kuma allah ya sa ba a kai ta ba ko bai kwanta ba allah mai cikawa mun ba da labarin hadis da isan abdullahi bin mas'ud hadisin marfu cewa nan sallallahu alaihi wasallam ya kunci da yanda aka komi na mai kammala ko ba a kwanta ba to za ta yi idda da shiga da kamar kowace mace kuma bayan na yan uwa yau kunshewar haka kawai cikin dattijawan alhaji abani allah mai cikawa jiya daidai da asar kuma yau da sani an mai sutura muna wata a cikin addu'a ta allah shi ɗan shi gafarta mishi sauran karatun su da yawa da shi muke zan an rusu wani gawar shi nan ana shigo da shi ya zo hannun ya zauna a wancan zarci nan ma ya zo illa na bara ba'i ba ina wata allah shi ɗan shi gafarta mishi da sauran matattunmu domin ta mutattu da sa cika da imani sai allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu halin ko labarin marasa imani da ranar lahira suna cewa mata hadar wa'ad wannan kullum kuna mana magana kiyama kiyama za a yi hisabi a sa wani wuta wani gidan aljanna a gaya mana mata yoshe ne wannan alkawari da ake wadi in kuntum sadiki nan gaskiya ne ku gaya mana wata rana ce na ga wata shekara ta nawa abinda suke wadi kenan wannan kusan kullum magana suke ta neman kwarewa قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون كجاية مسو wannan magana ta gaya musu wata na ta tashin kiyama wanda bane sananne dukkan annabawa har ƙarshen annabawa Allah ya kyale ya koyi magana ya gaya mu wani kiyama wacce ce hatta da mala'ikun shi ma tabbas akwai rana kuma za ta zo Allah ta gaya musu ku dai lakum mi'ad yawm kuna da wani alƙawari na wata matattara ta wani wuni wanda wannan wuni la tastakhiruna anhu sa'atan wala tastaqdimun wunin tabbas zai zo kuma lokacin da Allah ya riga ya haddade ya iyakace lokacin kuma alƙawarin Allah hikimar Allah wannan lokaci da ya riga ya kayyade bai ƙarawa bai ragewa ko mun karanta lokaci Allah ne ta kawai ke lamarin shi ya keɓance kan ga ilimin amma tabbas zai zo kuma zawon da lokacin da ya yi ba a ƙarawa ba a rage ba da haka yanan kowa ta kan shi lokacin sai Allah ya so zai kan shi ba don magana ku ba ya bai gaya ma kowa shi Allah ce wa qalan ladina kafaru lan nu'mina bi hadha alquran wala bil ladhi bayna yadayhi na magana ce da zahi yanda suke raddi ga wazannin Allah suna magana da zahi cewa waɗanda suka kafirce mu Allah suna cewa lan nu'mina bi hadha alquran kiran kan ma aiwa a wahala har abada ba yanda za a yi mu yarda da wannan qur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi haka ma abinda muka isko kafin shi a tore an yi ba da su duk da sana doka wala wala bil ladhi bayna yadayhi ita kanta lahira ba mai da ba ba ma yarda kina wani abin kaman raddi ne mai zai ba yi an yi ba ni to shine Allah ke cewa wannan kasu ba ka mamaki eh التي ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول inda bawan Allah Allah ya siffanta maka tashin hankalin da abin tausayi yace inda zaka ga wa'annan azzalimai mawqufuna inda rabbihim ga sunan a tsaye gobe kiyama a gaban Allah ubangijin Allah tsaye da su yarji'u ba'dhum ila ba'd alqawl suna maida ma juna magana wannan wani wani turi wannan zagi wannan wannan maida tsakanin manya da mabiya sai la kiga wannan wani abu na tamnawa da take tsakanin mabiya da jagorori Allah ya ce ya kula da su di'ifu da da takabaru laula antum lakunna mu'minin nan Allah ya ce su masarauni ya ku bayi mabiya wani ake yaudara da magana da iya magana da jagoranci a kai su a baro su wasu ga suna a wuta a gaban Allah tsohon da a cikin azab Allah sun je a banza sun je a baibai yanzu ga sunan suna cewa manyan laula antum la kunna mu'minin an ba dan ku ba da da mun imani a duniya da mun imani idan ku kuka mun imani ku kuka hana mai mana kallon gaskiya kuka hana mai imani haka za su hudu magana mabiya za su yi wannan magana ga jagorori bayan sun ga kula ka ci obari sun ga haza sun ga zaɓa tumudu to su manyan kyalewa za su
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم
su yanzu manya su ma za su yi su maida su su mabiya sun ce ko ka cuce mu marmu da mai imani su kuma sai manyan ala ce qalan ladina sakabaru ilzil tud'ifu su manyan jagorori za su gaya mabiya cewa anahanu sadadnakum an alhuda ba'd idja'akum yanzu mu ne muka kange ku muka hana ku bishiriya bayan ta ce haka ku so ku dangana mu muka hana ku imani bal kuntum mujrimin ai ya kuke da mun mutanen manzan ne ba mu da mun kunyo da kai da mun zoce ta ta ta ta mun ko eh zoce ta ta mun da mun kuma mutanen manzan ne gaske a kenan ba mu bane ba da mun bar kuntum mujrimin da mun kuma mutanen manzan ne kenan ba sai da ba a dora masa laifi kaga wannan wanda a duniya ne ta bi haka zai ma gobe kiyama sai ce kai da mun kana ba ta ce ne bai yarda ka tsaya bai sai su he su mabiyan su sake mai da magana ga manya وقال الذين استضعفوا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
yanzu su mabiya na ce wa ƙalazin su da'ifu lirin sakabaru su a nan su ya ku bayi mabiya za su mai da magana ga manya cewa bal magana da su manya suka ce bal kuntu mujrimin shin su ma mabiya suke turewa bal Allah ba haka bane kurin makarun laili wannan ha makircin ku ne dare da rana ku hudu wannan aka wannan ku ture aka wannan magana iri iri kurin makarun laili wannan ha makircin ku ne dare da rana asan asan asan almakar khadi'a yaudara kurin kenan su ne haka suke bar mabiya a kama ka gudu hujja ta kariya a kama ka wannan kana neman ka gane ci a baka bane ba haka suke da mabiyan su kuna kama kama ne an kama wannan a tura mana haka suke kawo su babu hujja ko daya ko da hira ce ina ta ganin zo ne iya aiko min wani bidiyo na wani malamin dariƙa iya magana cewa wallahi ya kun tashi wa kun ga dai wannan ne zala wallahi karatu suke karatu suke kuma suna neman ci gaba mu kurin sai suke yi Allah gashi bi doke waje na wallahi malami ba ce wallahi daga mu kun duk da kace da kaga mu kuma yanzu ki ko yanzu ki ko ana amma ku ki ko ba karatu yanzu ki kuma ce duk da kaga su wani yanzu zare ina gan su neman ci gaban iya suke neman ci gaba shi suke mu gudun da kaga manyan mu sun sha abinci a ba su kudi Allah kake ciya ce wallahi ta ku halka za ku wadi wala za ku wadi ta gaba ina ga gaskiya wallahi ta kun wadi ce wallahi ga mu na kun wadi wallahi ce wala kun bi tihin kwashi ko bai kun kwashi ce karatu suke makarantar mata mun maza duk kai ku da zikiri kun an ga mutum ya dan ganewa ya dan ganewa ku ya ce ya ba shi zikiri ya ba shi azuma in mutum shaka ta gano ya ba ta wata fatara wata baiwa shi kenan ce wallahi mutum za mu kuma kallo da fayyau Allah ya bari da ina kallo da gamu ba karatu ku koma ce kun karatu kuna kuma ta kazu ce sauran mutum zikiri kun kenan ya tabbatar da haka ake fuskurin ba maganar aiki ba maganar karatu kurin ka zo ka yi na kurin amma ka zikiri kenan ba ka san koyi ba ce wallahi Allah yi ce na gamu gaskiya ne ce wallahi wata rahe labari ta su kwashe mu zasu kenan yan wa magana cewa mutum yin hankali wallahi kullum ya yi ƙoƙarin dogara da hujja ba wani ya ce ba kun malami ne ya baka hujja da za ka yi kaza a yi na allah ce ina allah ne ce wani shi ne tsira malami ba na ba ne ba ba manzo ba ne ba bakin darajar malami ya bi manzannin allah ya bi wanda allah ya ku shi ne darajar malami ya gama ya sa ku hanya annaba mutanen allah wanda allah ya ku malami bai zama kanshi duk ilimin shi ba wata jami'a wata doktora da ake yi ta baka hadisin kanka duk inda kaje kaje annabi ya ce Allah ya ce bakin ta kenan ba wani ilimi da za a duniya wani kirkiro ilimi shi ya shahada kaza ya ilimi kaza hutu maka wani hadisi gashi Allah ya ce babu ina kaje ka dawo ko qur'anin ko buhari ko muslim haka zaka je ka wudi haka ka akwai kwabaro wallahi da hira da iya kakale da magana da kalmar iya magana iya bakin magana ko da haka shine madogara mutane duk wanda ka mu hira wallahi ya ta abebe wallahi kakka mu hira kam kurun qur'ani da sunna yace haka kuke mana kurun makirci ne dare da rana idh ta'murunana an nakfuru billah wa naj'al lahu amdada haka kuke mana makirci kuna mai da mu ruwa ce mu kafir ce mu Allah mu sanya mu Allah kisha eh yan wa ana kira mutane sai tauhidi su koma ga Allah maka ana ce maka a kullum ka gama kaza wani abin gargajiya ne lakani kaza lakani kaza a gama ka da aljani kira ruhani wani ruhani ya ruhani ne ba aljanu bane ba a baka wurdi ya roƙa ilu ya haka ka ilu ya dabda ilu kana wurdi ko ga musulmi ne ba a baka wurdi ka kallon gabas he ka arona maka da ka kuma wa kana kira roƙa ilu a ka ilu ka ce ba su wannan ai ruhani ne ba aljanu bane ka kira malaika jibril ka ka huce malaka akan da akan malaika ne ko a ba ma a ce malaika kira malaika jibril mika'il ta ka kira su kafirci ba kiran kowa sai Allah ba wannan hiri wanda maka baka kira ba kiran kowa ba mu iya komi ko malaika ta kan shi shi ma ba wannan albai ma komi aka kira Allah kurum to ana mai da ana kira mutane kuma ga tauhidi an waye gari musulmi iya kiran aljini iya wani ce magana yaji iya wa buzuzu magana Allah komi komi ko yi ko yi zai zaɓe mana kana neman biyan bukata ta hanyar wani abu duk rashin imani to wani yawan shine mu'amal kiran sunna a mai da mutane da turba na tauhidi shine kiran ake yawan dai da na wallahi a mai da ba mu kuma ce bukatun tahi namu na kakanmu na babanmu na kungiya kaza a qur'anin da yake hannun kowa kada mai qur'ani yake da banda hadisai ga sun saboda shekarar dubu nuna na a rubuta a je kuma sun ba kwashe kwashe ya an tashi abin da inganta shi ne nan babu nan babu shi ake ba mata suke a suna sayar da suna duk ko neman ka a gane ne insha Allah za gani tana ma na gani ya ce wa asfarun na damata lamma ra'ul azab haka ta suna cikin hannun Allah ce za su ga neman ɓoye shiga mugun hali na dama sun ga azaba ƙarara kuma a nan wani magana Allah bai ware mabiya da jagorori duka Allah zai umarni gaba ɗaya Allah zai ba wani Allah zai ware kowa ya cikin azaba kuna yi wutar ne za ku tsine wa juna amma ba mai tsira ka yanka yanta ɓaci ka gyara ka san inda ka bi Allah ce waje annan akalala fi alaƙin da zina kafaru Allah ce mun sanya hukumma abin da kawo mutum ɗarmi a gama wuyan da hannu a ɗarmi a wuya ce za a sanya sarakuna sarƙa ta ɗarmi a gama hannu da wuyan da ta hurai a cikin wuta Allah ce halin juzaunin illa ma kanu ya amalun wannan ɗarmin da Allah zai sa musu a gidan wuta shin an wasu sakamakon wani abu daban ban da sakamakon aikinsu tabbas sakamakon aikinsu ne ci gaba وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون
وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون نعم أنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم تسلية haka sauran duk masu imani kakka damu aji hankali abinda ake maka na bala'i na adawa ba gare ka horo ba ka karanci baya Allah ce wa man arsalna fi qatl min dhummar kuma aiko wanda wani manzo cikin garuruwa da aka aiko da manzo illa ƙalin mutarafuwa sai manyan garin masu jin daɗin garin su ne a gaba za su mai da amsa ga manzannin allah ga masu kira zuwa ga allah inna bima kusursun bihi kafin mu abinda kuke cewa an aiko da shi aiki ba a yi mun kafirta mushi haka suke cewa duk wani yawa suna ga reni suna rena waɗanda suke manzannin allah ko masu kira suna ga su wasu abu ne yadda suke jin daɗin duniya suke da wadata su ne Allah ya zaɓa a duniya sun zama cikin hali ai haka suke cewa tsinu a nu'min da zaka tabbatar a azalun sun so kake mai imani da kai bayan mabiyanka duka talakawa ne eh mabiyanka talakawa ne zamu bi ka mu wannan gari wannan haka suke da magana da haka ɗan uwa maganar cewa reni ga masu kira zuwa ga Allah bane tun suna hulhuci kaka damu da matsayinka diba mai kake kan shukur haka su wannan shi zan gadi ba lokacin isa ta rakat shi da wannan abu sufiyan a cikin tambaya da rakat yake ma abu sufiyan tambayar labarin annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin shi da inda yake ciki aya mai tambaya atba'u nastabu amsuru fa'um kishwar masu masu bin Muhammad wani manzon nan manyan gari suke bin shi ko ko ya ku bai kishi bal du'afa'un kai duk mahiwa masu bin mabiyan shi masu raunin gari ai mi hirakal ce shugaban kirista na duniya da na yaki da na addini hirakal ce hum atba'u rusul masu rauni su ne mabiyan manzannin Allah ba kasarci bane ba eh yace suna cewa kenan duk haka sunan Allah take cikin manyan Allah cikin manyan garuruwa manyan masu jin dadin garin su suke ce an ki ba a yi an kafirce mu abin da kuke cewa an kuku shi suna cewa wa qalu wa nahnu aktharu amwalan wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين cewa daga cikin musu gwada alfahari cewa mu ne aka saru amwalan wa aulada mu muka yi yawan dukiya mu ne masu kudin gari mu ne masu iya masu yawa kuma azaba da kuke cewa ba wata azaba da za a mana wa mananu bi mu'azzabi su abin da suke aunawa wannan dukiya da jin daɗi da alaƙa duniya sai shi kiran Allah zaɓe su ce shi wani wanda ke cewa a ya sabu na annama numitun bihi mai malin wa bani da sa da suna karar lajaballa shi'urun wasu suna tsammani Allah ce da muke ba su dukiya da biya wani alkhairi ne Allah ke ba ta na muka gauci Allah ce bal la shi'urun ba su san ba ba haka ba ne Allah baka gwada mata matsayinka a wajen Allah da dukiya ko da matsayi ko da talauci duk wani abin guda biyu ba wanda bawa zai iya sanin matsayin a wajen Allah wannan halin ɗan adam ne in ya ganshi cikin wadata ya ce Allah sai shi ne yake in ganshi cikin matsala ya ce Allah ba wani ko samu ko hana wani ba wanda yake kwatanta matsayin ka a wajen Allah wannan haka sun Allah take iya ba ta da iya ba mai imani ya ba hana ma'ana mara imani in arziki ne ya ba talaka ka ba mai imani ya ba mara imani in talauci ne gaba kowa da shi ba wani abu ya gaza matsayinka a wajen Allah dan ya baka matsayin duniya to su a wajen su tun su suka yawan iya da dukiya da wani iya suna su ne ko mun mutane bari su cika hannun bari kuma nan bi mu'azzabin ko mu ba a mana azaba bai wa sai Allah ya ce kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin na aka tara nasu da yalamun gaya musu ubangiji iya da arziki ga wanda yake so ko mai imani ko mara imani kana ban Allah dan duniya ne Allah ya baka arzikin yadda yake so wannan bai kwatanta matsayinka a wajen Allah to wannan sunnar Allah kenan yadda Allah ke da bayan shi amma mafi yawan mutane ba san ba da haka yace da kwatanta alaƙa da Allah da dukiya da Allah wanda Allah ba dukiya shi Allah yake so wanda yake cikin zarika da basu na haka wani ci gaba وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون
Allah ya ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa Allah ya ce dukiyarku diyanku ba su ba za su kusanta ku zuwa gare mu kin diya ko dukiya ba sa kwatanta kwatam dangana alaka ta kwatanta da Allah kina wannan ba abin lissahi da su tsakanin alaƙar bawa da Allah Allah ta kullum illa man amana wa amila salih sai wanda ya imani kuma ya aiki na ƙware kina kullum shi ne a Allah imani da aiki na ƙware tarwa ta musulman annabi sallallahu alaihi cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah bai dibar gangar jikinka ko suraka baki ne wari ne kaza Allah bai diba ba dogo ne gajere ne Allah bai ba wani Allah da wannan to lakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum Allah yana diba zakatan kuma da irin aikin da kuke kenan ya zamanto akwai ikhlasi kuma aikin da kake na kware ne shine aikin gashi ba aiki bane Qur'an inna lillahi wa inna ilaihi kenan cewa Allah subhanahu ta'ala iya diba zukatanmu kuma da irin aikin da muke bangaren zuciya kenan ikhlasi dan me kai aikin wani magana kira wani da zaman ta akwai ikhlasi a ciki kuma irin aikin da kake aiki ne na kwarai don Allah aiki ba kur aiki ba ai ka karanta illa man amana wa amila salihan kai wanda ya imani kuma ya aiki nagari mun san aiki nagari dole hutu daga tushe wanda Allah ya aiko ya koya abin da Allah ke so Allah ya mu dan ibada wani ibada da ya mu dan ita bai bar mu kara zuba ba kowa je abin da yake so ya bauta mu Allah yanda ya ga dama wani ya azaba ya aiko cikin bayin shi mu muka yi katarin muna tare ina lallawa na ya amma ya kai mata yi mata kenan muna maganar aiki na kwarai kenan aiki Allah subhanahu wata'ala ya aiko da manzo don ya karantar da al'umma abinda Allah ke so a bauta mishi idan mai san aiki na gari lazim ya ɗauko daga tushe na wanda Allah ya aiko don ya koyi wannan ibada wanda aka yi da ita shine magana cewa kawai suka yi imani suka yi aiki na gari fa ulaika lahum jazaa'un bima amilu wa'annan suka yi imani suka yi aiki na gari suna da sakamako wanda ake lullumkawa wannan za a lumka masa lada dalilin bi ma'amilu sakamakon aikin da suka yi nagari wuhun filogurfati aminun kuma wa'annan suna suke cikin borof na 'yan aljanna benaye gidaje na 'yan aljanna wanda kuma ce wasu mana gidajen hawa-hawa ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa a gidan aljanna ma wani yayi wani yace ɗan aljanna za su wani zai hango wani yace yadda kuke hango turmamuwa a sama haka wani zai hango wasu a gidan aljanna ƙololuwa suka ce ya rasu da tilka manazirin anbiya la ya bulubuwa da rum alabala rijalin amanu billahi wa sadaqal mursalin yace ba wani magana musu ta ta ya so da ai wannan matsayi matsayin annabawa ne mun yace a'a ba matsayin manzanni ba ne ce ya ce gudun mazaje ne waɗanda suka yi imani suka gaskantar da manzannin Allah ya Allah iya ba bawa daraja ƙololuwa a gidan aljanna sakamakon aikin ku na kwari ya ce waɗannan su ne wanda suka yi ilaman amana wa amila salihan wanda ya imani ya aiki na gari fa ulaika waɗannan masu wannan sifa ai imani da aiki na gari lahum jazaa'ud du'if suna da sakamako na limki lakin lindimka musu bima amilu alilmu ka musu aikin da suka yi kuma hum fil ghurfati aminun suna cikin gidajen aljanna cikin aminci Allah sama a cikin su
والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون
yanzu su an gaya masa kamakon masu imani da ake nagari imani da ake nagari su kuma wallazi ne sa'auna fi ayatina mu'ajizin su kuma da suke wa ma kai da kawowa kan gardama hada da ayoyinmu an haɗi su ture su kauda mutane suna rigima da ayoyin Allah ba su imani wace waɗannan su kuma na an ce mu'ajizin suna neman gajiyar da manzannin Allah su ba su wahala ka gani suna hudu suna turewa suna yi suna suna fama suna yaki da masu zarwa da ayoyin Allah ko masu kira zuwa ga Allah Allah ce su waɗannan ulaika fil azabi muhdarun su waɗannan su ne masu halar halartar azabar Allah Allah ke yi قل إن ربي قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له كجاي musu cewa Allah subhanahu ubangiji na shike shimmuda arziki ga wanda yake so cikin bayin shi kuma ya kumtata ma wanda yake so a cikin bayi ya ba wannan fata-fata hama kasa da sahi wani kuma a hana shi ko kaɗan shi a hana shi da kyan wannan allah yake yadda ya so kuma wannan bai kwatanta matsayin bawa a wajen allah kuma wa ma an faƙatun min shi'in fawo ya kulifu kuma allah ya gaya muku duk abin da ka bada na wani duke da allah ya baka ka bada don allah allah zai mai magurba shi wata ruwa bukhari kuma sun annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa duk sahiyar Allah sai mala'iku biyu sun sako duniya eh iya da addu'a ya Allah ka maiwa mai bada wa gurbin Allah mai mai gurbin iya ma addu'a kai mai bada Allah mai mai gurbin kuma shi kuma mala'ikan guda iya addu'a Allah ka matsewa wanda bai bada ka hana shi iya maka mu addu'a kai mai mako mai bada wa Allah kara mara bada Allah Allah ka matse mishi idan Allah yana maye gurbin ya baka lada kuma shani almuzan ke cewa dukiya ba ta rabuwa don sadaka sai ta karu yace wa huwa khairur raziqin kuma Allah shine hayyan mai azurta
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون na'am wa yawma yahshuruhum jami'a ranar da Allah zai tattaro mutane gaba ɗaya da mutum da aljini gaba ɗaya kuma ya kullu lil malaikati haula iyyakum kanu ya'budun domin yawa masu bautar gumaka suna ishara da wasu sarayuka suna ishara da mala'iku dai ai wasu rai ne masu tsarki suna ishara da mala'iku ne suke cikin wannan abin ta wannan hanya suke bauta ma waɗannan gumaka ta hanyar mala'iku su samu kusanci a wajen Allah babba kamar suna suna da alaƙa da mala'iku ne ake bauta to shi ne Allah dan ya kumyatar da masu bautar mala'iku ya tabbatar musu ba gaskiya bane ba shirme ne Allah zai tattara su kuma a tsaye da mala'iku a musu tambaya a gaban su cewa Allah ce za mu tattara su ko mu ce wa mala'iku a ha'ula iyakun kanu ya abudu wa'innan bayinawa ku ne suke bautata ma a duniya Allah ta da ku wannan ku suke bautata ma sun ce kuke suke bi ku suke bi qalu subhana kai mai ce kan mala'ika za ka ce wajo ka take da su tsarki Allah subhanaka kin tsarki ya tabbata ga Allah ba su ba da magana subhanaka anta wajuna min duni Allah mu kai ne mace mutum lamarin ba bauta ma kowa an ba kai ba mu kai muke bauta ba kun ba rumu da su ba rumu da su bal kanu ya'buduna al-jinn ba mu suke bauta ma aljannu suke bauta kace ba ku ne ba mu ne ba aljannu suke bauta ba eh akasaruhum bihim mu'minun mahiyansu masu imani da aljannu ba mu suke bi ba in wa'ana Allah dai kuma zai wani shi sa Allah zai tsaye da Isa alaihi salam a gaban mabiya masu cewa Allah ko dan Allah zai mai tambaya a an tattun nasu takazuni wa mai ilahin dunula mu isa a an tattun nasu takazuni wa mai ilahin dunula isa kai ka ce wa mutane su roƙe su ɗauke ka da kai da babaka abin bauta ba ban da ni kai ka ce musu zai ce subhanahu shi ma subhanak Allah tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma yakunu li ana qul man sadiq haq Allah bai dacewa ni in wani abin da ba ni haƙƙi a kai amma Allah ka sani sare in na hodi in ban hodi ba ni ne na ga musu bauta maka kai kadai kai ne an bauta bayan ka dauke Allah kuma ka sa abin ke isa ma sai kwatanta ba ruwan shi to kai ka ce wani shi gabi da fatan an ka je ya huda ka ya ce shi ba ruwan shi ba an kare ba ka ga da sa ta kare to haka za su yi wannan don akwai sun ne su tabbatar da asarar su a hili a bayani su malakuna sun ce a ba mu bane ba tsarki ya kiran Allah ya tsarkaka a ɗauki wani a gama shi da shi kiri su bahana kuma mu ma Allah an tawali na kai ne namu kai ne wata mutum lamarin mu in duni ba su mana ba ruwan mu da kowa bal kanu ya abudu ne da jin aljannu suke mafata ma kuma da mahiyo aka sarhum bihin mu'minuna mai yawan sunan mutanen masu bin aljannu suka ce mala'iku ne Allah ce fal yawma la yamliku fal yawma la yamliku ba'dhuhum li ba'dhin naf'an wala darran wa naqulu lil ladina zalamu wa naqulu lil ladina zalamu dhuqul 'adhaban النار التي كنتم بها تكذبون
نعم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا Allah ta ce a yau ba tsakanin mabiya da jagorori ko abin bauta da masu bautar ba mai mallakar wani abu ko amfanarwa ya ma wani anwani ko ya kare ma cutarwa ba mai wa kowa kun wani ƙulu lillazi na zalamu zuku azabar na da cikin tumbiya tukar jibon kurin abin na lalabar umarni za a cewa azzalimai in babu wata mota ku ci gaba da ɗanɗanar azaba ta wuta wutar da kuke karyatawa a duniya kuna cewa karya ce ga kunan a ciki ku ci gaba da shan tafa
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين na'am wa idza tutula alaihim ayatuna bayinat idan aka karanta musu ayoyin kuma ayoyin da bayanin su a hili yake karara ba wata shuba amma qalu ma hada illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu abawa kuma mun suke cewa farfagandun su kurin za su ce wannan mana wannan an ishara ga ga manzon wannan wani mutum ne wanda yake so ya kange ku abin ku bar abin da uwayen ku ke bauta ba kenan abin da kuna ake farfagandi zawaye ya hana ku bautar uwaye da kafi kenan abin abin abin aibantawa ne ga mun wani kuran so ne ke hana ku bautar uwaye hada rajul illa rajul ma hada kenan ma'ana kenan ma'ana ma hada kenan ba wani manzo bane daga Allah shine ma hada ba wani manzo bane ba daga Allah illa rajulun yuridu an yusaddakum kurin mutum ne gaban kowa yake so ya kange ku amma kane ya abudu a ba'ukum ya hana ku abin da uwa yin gerota wa qalu ma hadha illa ifkun muftara haka kenan suka ce haka kenan ba wani manzanci na ko daga Allah kurin kirkariya ce ya kirkira kurin haka suka ce haka sai abin tashi kariya ce don aka dargada mu Allah kurin wa qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'uhum in hadha illa sihrun mubin daga cikin halin kawura da ce suna hudi suna hudi kawure na hudi da rubar gaskiya ce lamma ja'un nan wani halin suna idan aka zo musu da gaskiya daga zan wani gaskiyar maimakon su tsaya su yi tunani su ji me ake cewa me ma'anar magana tana zawowa daman da makamin harbi an ture ta an ce ƙarya ce eh wa qala din kafiru ya qilla ma ja'un in hada illa shi'r mubin gaskiya tana zawowa za ce wannan kurin ai ba komai bane ba kurin tsagi ne a fili karara kenan ayar da ake gwada musu su ga ayoyin su ba aya bace ba kurin matsayi ne na Allah duk ayar da ba ta tsaki ne kurin haka haka ne halin su ya Allah ce gaba وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير na'am Allah ya ce wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wannan magana da suke yi sai kaza ƙarya ce ba gaskiya bane kaza kaza ne su wannan mutanen ba su da wani littafi da suke karantawa kullum kitabu aka ne kurin ƙarya ce ba kaza bane ba kurin da kane babu littafi ko ɗaya kurin babu madogara yace ba su da wani littafi da suke karantawa kuma asali ma da cewa ma arsalna ilayhim qablaka min nadir su ne mutane naka kayan ka zo ba manzon da ya zo ya musu wani wa'azi da suka ba su da kai ba su da wani gargadi ba kai ne mai gargadi a cikin su nan Allah ya masa kashe in shegantaka ce ko kafirci ne wa kadzaba alladina min qablihim wa ma balagu min ishar ma atainahum yace ai kayin su al'ummomi sun karyatar da manzannin Allah suna labarin samudawa cikin kusan suke haka adawa ga suna yaman kewayen suke a ce mun da yawa kahin su wanda sun karyatar da manzannin Allah wa ma balagu min shar ma atainahu suna yanzu kawran yanzu abinda Allah ya ba wa'incan na ƙarhi da dukiya da komi ba su kai ba ɗaya cikin goma shi suna labarin adawa sarai da bala'i ƙarinsu suna labarin samudawa suna labarin suna labarin wani al'umma suna labarin su gaba daya sun sare duk abin da suka mallaka wancan ba su da tsaye cikin goma nasu wannan wani al'ummomin wa al'ummomin sanannu ga kudashawa samudawa suna labarin su haka adawa da mutanen suna duk suna labarin su sun su to suna allah ya haka kasu in ƙarfi ne in mene ne in duke ce ba ku kai ba ɗaya cikin goma nasu amma fakazzabu rusuli suka karyatar da manzannin da na aika musu fa kaifa kan nakir yaya Allah ya da su da Allah mana Allah Allah Allah ya mana ya ya kyamaci irin ruddin da suka yi sakamakon azaba da musu wannan kamar musu tabbas Allah ya gama musu dalilin da da manzanni shi kenan kasu rubutu zama lahiya Allah al'ummomi masu yawa ko masu abin da suka mallaka ku ba ku da shi amma dalilin karyatar da manzannin Allah yau labarin da sun gaba sun zama cikin labaru kun gura labarin ta sare شيء ما قالك كده شو قبل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد
ɗan wannan Allah subhanahu wata'ala yana karantar da mu wata ɗabi'a duk idan aka shiga hayaniya da rubu kun san kullum cikin jama'ar hayaniya in ɗaya ce a ji a sa wuta ɗin sa wuta zai ba da sa mene ne sa sa wuta wannan in da cikin jama'a da cikin hayaniya ne kudin yi zai suka ce jama'a taron jama'a bai tunani ɗaya ya ce ka zafin yi zafin ko da kuskure ne nan aka shiga wani hayaniya ta rubu sauransu to ana kiran hanyar da mutum ya so gane gaskiya ya koma gehi eh ka keɓance kanka duk da wata hayaniya wato ka gano gaskiya da ƙarya waye da koma gehi ka tsaya ka diba abu ya ce ƙuli gaya musu ina ma'arin zukun bi wahida gaya musu ina maku galgadi da wani hali guda an taɓumu lillah masina wa furada ku ware ku tsaya tsakaninku da Allah ku tsaya ku tsaya ku yi lissafi ku ware mutum biyu biyu ku ware ko ku biyu ne ku tattauna ko mutum shi ɗaya an ma dai a koma gehi a tsaya tunani ya ce ku tsaya ce sun mata tafakkaru bayan kun ware biyu biyu ko ɗaya ɗaya ku tsaya kuma ku yi tunani ku yi lissafi za ku gano ku da kanku ma bi sahibi kun min jinna za ku gano wannan aboki na kuma na muhammadu kenan babu wani hauka tare da shi za gani bige-bige ne a ce matsahi ne a ce mahaukaci ne a ce mawaki ne da abu da yawa kun duka bisa ga mafai yiwuwa mahaukaci ya tsahi don tsahi kama su dabara ne daba-daba hebi wayo kowa ba ku ce ya dabo dabo daga dabo hemi wayo in bisa gamuwa mahaukaci bai da bai da bai bai maka wayo kenan wani magana ce wa take bata ma'ana amma an kun tsaya kun tsaya kun dibe shi da kyau kun di kun karance shi da kyau na ga sadiba na sarka ma yanda yake rayuwa shi tsaya ka karance shi da kyau daga irin abin da yake hodi da inda kike da kawa ce ba tabbas za su gano za ku gano ma bi sahibikum min jinna babu wani hauka game da wani abokin abu mamman kisa da salama ya ce in huwa illa nazirun lakum bai ne dai azabin shadid za ku gano ba mahaukaci ba ne kurin manzo ne kuma ya zo kahin wata azaba ta cin wani ke ruwa bukari ko musulmi a nasarar ke cewa lokacin da iya fara kira labari ya fara kaiwa gari labarin ya hawa ɗan watsuwa wata ran ya hau saman dutsen safa ya yi kira ya sabba saba suke dan a zo a taru ya sabbaha aka zo ko yayi aka zo sai ke ce musu a ra'aitum law akhbartukum anna al-adu sabbihakum aw yumsikum amma kuntum tasaddiquni qalu bala yace zan ce zan tambaye ku yau inda zan ba ku labari ga abokan gaba za su kawo maka hari ko da sahi ko da mace za ku gaskanta ni shi kwarai don sun san bai karya za mu gaskanta a nan ne sai ke ce musu fa'in ni nadirin lakon bai ne da ya azabin shi to ni ma mai galgadi ne kahin azaba yadda kuka yarda idan na baku labari za a kawo muku hari gaskiya ne ba na karya to yanzu ba wani hari bane ba azaba tana nan tahe na zo da galgadi ku bi ni ku tsira tare haike kiran gida gida cikin ƙurashawa har ta kai ga irin su safiya irin su abbas har ta fatima kowa ya sai kanshi daga azabar allah ba na kare muku komai daga azabar allah eh ku bi allah ku tsira wannan kira da ya musu da musu wannan galgadi kayan azabar ta zo an ce a nan ne wani ya yi magana mai kyau wani ya ba da baya kaɗai ƙura ta shi an abu lahab shi ne da ya ji haka yake ce mashi tabbar da alhada jama'atana yau annaba a tire turkin kurin don wannan ne ka tara musu don wannan sama ka tara musu tur da wa'ada baka da hannu tur a tire shi ne allah ya sarrafa tabbat ya da abilahin mutab zuwa ƙarshe allah ya kawo hannu ya ambata hannun da ya aikin aka ce hannaye biyu na abu lahab sun taɓe shi ma ya taɓe Allah tsini mai albarka ana karanta wannan aya ko sura har tashi kiyama a wannan raddi da yake maimakon yadda mai kyau kun shi mai kusa amma kun shi mugu raddi abu laba dan uwan uba ne uba ke gare shi Allah kiyaye ci gaba
قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد na'am qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum to ni dai ga musu me matsala ta game da ku ni dai ban tambaye ku ba wani sakamako lada da na dora muku za ku bani na wa'azi da nake muku ba wani biye da dora muku ba da wuce ya muku wani yace in ajri illa ala Allah la dana Allah kadai ya dauki biya biya na sakamakon aikin da yake to me matsala ne kawai abin da ya kare wa huwa ala kulli shay'in shahid shi kuma Allah duk abin da ake iya gani ya san abin da yake bukata da yake kul inna قل rabbi إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب
Mm.
قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب
ya ce ƙul inna rabbi ya ƙazifu bil haq gaya musu ubangiji na yana bugon yana bugon ƙarya da gaskiya mana yana rushe ƙarya da gaskiya allamul ghuyu ubangiji na shine masanin gaibu kuma ƙul ja'a al haq kin wannan umma me za a yi dai ta riga ta zo gaskiya kuma ba ta rushewa ga musu gaskiya ta zo wa ma yubudu batil wa ma yu'id gaskiya ta riga ta zo ƙarya ba ta tashi ma'ana ba ta bunƙasa kuma ba ta komawa ta riga ta rushe kurin eh ulja alhaq wa zaqa albatil inna batil kana zahuqa shi magana kenan gaskiya ta zo ƙarya ta rushe eh gaskiya ƙarya ba ta tabbata shi ne kenan mana ga musu gaskiya ta zo wa ma yabudu batil kuma ƙarya ba ta ba ta tashi sabuwa ƙarya ta riga an zo da gaskiya kenan ƙarya ba ta tashi kuma ta wuce ba ta komowa an ƙare na kenan bakin ƙoƙarin su kenan zama ganar rushe zaman zanci ko kare gaskiya babu shi ko ka bi ka samu ka rabauta ka shiga layin mutanen ƙwarai ko ka iya ka halaka mutu a banza amma addiniyar bai ka magana kenan kawai kan kenan ka sha wahala wajen waɗa da gaskiya gaskiya ta rike ta tabbata kawai kullum mai bi ya bi ya tsira قل إن قل إن ذكرت فإنما أدل على نفسي وإن تريت فبما يوحي إلي ربي wannan kuma innahu sami'un qalib ga musu suna cewa ka bace a magana bace an habbacewa ce nayi ai sakamakon fata na a kaina bai shahu in ma kuma na shirya shirya bin kanta dalilin wahayi ne da ubangiji na ke musu ke tabbas iya tahiya ne da wahayi ba da abin da yake kan shi ba ko ra'ayi shi a shi ma wahayi ne yake shirya a kan shi da haka kenan kuma inna rabbi cewa ma'ana ta ce fabi ma yuhi ila rabbi kenan ina shiri ina shiriwa ne da abin da ubangiji na ke min wahayi innahu sami'un qarib shi kuma Allah ubangiji na mai ji ne makusanci ne ga kowa na iya tabbatar da cewa shi iya tahiya akan karantarwar wahayi da waye yake kiransa ba da ra'ayi ba ta dage ga mutum ko ya bi ko ya karyata amma addinin Allah ya kafa rigima da shi ba ta hana ta arabi an tsare mai zaman kira ya zo don kan shi ba gaskiya tsira wanda bai bi ma dai bai ture gaskiya magana kenan kwar Allah ta batar akan gaskiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته